بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin takwas ga watan rabi'in tsani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dhal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا الخير in ba a manta ba malam ya fara bayani dangane da cewa shi dai wannan tijjani as-samawi to kafin a yi raddin maganganun da ya faɗa to bai cancanci ma ya rubutun ba matakin farko saboda shi jahili ne kuma shi da kanshi ya ba da labarin jahilcin shi ba wani ne ya je mai shigan hanci da ƙudundine ya ƙudunduno shi ya ce tijjani assamawai kai jahili bane shi da kanshi yake faɗi a inda mala ya ce wa haza wa kadi tarafal mu'allifu fi mawtinin akhar a wani wajen ma a cikin littafin nashi shi da kanshi ya tabbatar min kitabihi daga cikin abin da ya rubuta a littafin shi mai suna tsammatadaitu bi annahu laysat indahu ma'arifa bi ulumi shari'a yace bai da masaniya kwata-kwata da abin da ya shafi ilmomin shari'a jama kun ji rikici amma kuma yi magana akan abin da ya shafi shari'a kamar ka ce kai ba ka da masaniya kwata-kwata game da ilimin likitanci amma ga shi kayan rubutu akan abin da ya shafi kuma likitanci to me ka rubuta kenan ilimi ko jahilci hankali ko hauka kun gano wannan da kyau to shine sai mala ya ce za'iman lifarta jahalihi shi da kanshi ya zo ya riya wannan ke nuna cewa shi ba ƙaramin ƙasur gumin jahili ba ne annahu la yahtaju ilaiha fi bahathihi wai bai da buƙatan ilmomin shari'a wajen wannan binciken nashi an ahwali sahaba saboda shi yana son ya bincike game da sahabbai ne baka san addini ba to to sabon su me suke yi kun gano wannan da ke ku kaga wanda yake nuna muku dama yan shiya da ke maganganu game da fasan addinin ba ballanta na su san sahabban isa suke ta abubuwan datta jani a samawi abin da yake ya ƙulu cewa yake dimna naqalihi li hiwarihi yana mai ba da labarin wani tattaunawa dara bainahu wa baina alimin sunni wanda wannan tattaunawa ya faru tsakanin shi da wani malami ne ahlus sunna faƙala ya ce layin kinukan lishtihad malamin ahalus suna yake ce matijjani a samawi ba za ka yin ijtihadi irin wannan ba ni ko sai in ce ƙarfin hali irin wannan da kai illa idza arabta sab'ata ashara ilman sai in ka goge ka ƙware a fannoni sha bakwai na ilimi minha daga ciki ilmu tafsir sai kana da ilimin tafsiri wallaga sai ka san yaren larabci wan nahawi sai ka san nahawu was sarf sai kana da ilimin sarf wal balaga sai kana da ilimin balaga wal ahadith sai ka san hadisi da fannonin shi wat tarih sai ka kware da tarihi da musalahi tarih wa ghairu zalika da wasu waɗannan ina cikin lissafo mai ne wa qata'tuhu qa'ilan sai tijani as-samawi sai ne yanke shi kai tsatsa tsatsa kun gani shi malamin na lissafo mai sai ka san kaza ka san kaza ka san kaza sai shi kai tsatsa tsatsa tsatsa yace ana lan ajtahida yace ni ba ina wannan ijtihadin bane li ubayyana lin nas ahkamal qur'an wa sunna sau da yamma mutane bayanin hukunce-hukuncen alkur'ani da sunna amma da bayanin da yake za a hukunta alkur'ani da sunna ko ba za a hukunta ba ina ba ta mun gano wannan da kyau ko shi bayan wannan abun dan in waɗannan ilmomin kake magana to zan yi magana akan qur'ani da sunna kenan to ni ba wannan na tunkara ba aw li akuna sahiba mazhabin fil islami ko kuma ba so nake in zama wani mai mazhabi a cikin addini ba kalla a a ni ba wannan nake sa a gaba ba walakin li a'rifa man alal haqq ina son in gano wai cikin sahabbai wa ke kan gaskiya wa man alal batil kuma gano wane ne yake kan ƙarya wali ma'arifati in kanal imamu ali kuma ina sai in sani indi imamu ali alal haq shi ke kan gaskiya au mu'awiya ko mu'awiya ne ke kan gaskiya ne abin da nake son gano ke na matsala wala ya taɓallabu zalika li ihatati bi sab'ati ashara ilman sanin wannan kuwa ba sai mutumin da yake da fannoni goma sha bakwai na ilimi ba wa yakfi an adrusa hayata kullum minhuma ce ko zan je karanta labarin kowane daga cikin su ne wa ma fa'alahu da abin da suka aikata hatta ta bayyana haqiqata har in gano gaskiya inda sama da shekara 1300 da mutuwar mutane wai ga ce wai yanzu ne baka da waɗannan ilmomin ta yaya za a gano gaskiyan da aka faɗi a kansu da ƙaryan da aka faɗi a kansu da wata rariya da wani ido za ka gani kuna fahimtar wannan da kyau ku ya faɗi wannan magana cikin littafin shafi na 150 muna ganewa yanzu ba ka da ilimin da za ka taci tarihin da waɗannan abubuwan ka gaya min yadda zai tatu shi sa kawai ya karanto ƙarerayi ya zo ya zuba ƙarerayin rashin irin wannan ilimin da imani ya sa salman rishi ya rubuta wannan ayoyin shaɗan ɗan rai da yana da ma'aunin da yake aunawa zai waɗannan maganganun na jahilci da kafirci Allah ya kiyaye qultu mahala yace to ni kuma sai in ce wali haza wa qala muallif fi akhta'in da wannan ne wannan marubuci ba ka taba ji ya ce mai malami ba wannan marubuci ko gano wannan da kyau ko ya fada cikin kurakurai wa jahalatin da dimbin jahilci la yakhfa ala talibin ɗalibi na yanzu yanzu ma abin ba zai ɓoye mashi ba fil marahil ad-dunya min at-ta'lim a abubuwa na rayuwar yau da kullum na duniya ma ɗalibin ilimi wanda ke koyan mathematics ko physics ko kaza ba za a je ma a mai wani bayani mai zurfi ba zai gane mutumin nan ba malami ba ne jahili ne ka ƙaulihi kamar inda yake cewa fi kitabihi a cikin littafin shi da yace fasalu ahla dhikr gano wannan yace wa idza ma sa'altahum wai inda zaka tambayi ahalus sunna ma ce ai ahalus sunna man haula il munafiquna suwa waɗannan munafikai allazina nazalat fihim aktharu min 150 aya wanda aka saukar da ayoyi sama da 150 a kansu fi surataini a cikin suratayil tauba wal munafiqun a cikin suratul tauba da suratul munafiqun an saukar da aure sama da ɗari da hamsin a kan munafukai da za ka tambaye ahalus suna to suwa waɗannan munafukan fasai jibuna za su ba ka ansa su ce huwa abdullahi bunu ubayyu wa abdullahi bunu ubayyu bunu ubayyu salul kun gano wani kun ji sunan da ya faɗi ko wa ba da hadainin rajulaini banda waɗannan mutane guda biyu la ya ji dunas man akhar ba su wani suna na daban yanzu na mutum biyu ne jama'a mun gano wannan yanzu da mala ya ce maka ɗalibin da ya fara koyar karatu a ko'ina yake a duniya kuma kowane fanni yake karatu zai gano wannan jahili ne kafin aje ko'ina yanzu don Allah waɗannan mutane biyu ne mutum nawa ne to kafin mu zo tukuna kwaji na fitar muku da wancan maganan ne shi sa wala ya ce kafin aje ko ina sai an bayyana cewa kai wanda fiye rubutun na fa daƙiƙi ne kuma haka malaman shi'a suke wannan bayani ka karanta littafin shi fasalu ahal dhikr a shafi na 119 eh eh ina ke bayani wa qawlihi aidan da maganan da yake maganan shi da yace fa kaifa ya hasurun nifaq bibin ubay ta yaya ahlus sunna suka taƙaita munafinci ga ɗan ubayyu wabnu ubayyu salul da kuma ibn ubayyu salul mun gano da kyau ko al-ma'lumaini lade ahmadul muslimin wanda waɗannan mutum biya kowa ya san su a cikin musulmi faqad waqa fi akhta'in shani'a mala yace ya fada cikin kuskure me muni ba dan karami ba miskini al-awwal kuskuren farko qawluhu innahu nazal fil munafiqina aktharu min mi'atin wa khamsina aya cewa an saukar da sama da aya 150 fi suratayyi tauba wal munafiqun a cikin surorin tauba da munafiqun fa suratat tauba wal munafiqun kaga surorin guda biyu tauba da munafiqun lam tablugha mi'atan wa khamsina aya ba su kai ayoyi 150 ba fi majmu'iha in an hada su fa tauba Sotu tauba ayoyi 129 ne, tis'in wa ishirina wa mi'ati aya, wal munafiquna su ko sotul munafiquna lam tablug mi'atun wa hamsina aya, zuwa ba su kai wannan abun ba, ko? Fi majmu'iha sai ce wal munafiq sotul munafiquna ihda ashar, ayoyin ta nawa ne duka? Sha ɗaya ne, in ka haɗa 129 da sha ɗaya nawa zai baka? Rai talatin da takwas. Rai da arba'in da ɗaya. Ya yi zuƙun aya nawa? Awoyi tara. Eh? Ya yi zuƙun aya nawa? Goma. Malin sai ce, Ha zama annahu laisa kulle ayatin suratain fil munafiqin kuma ayoyin gaba ɗayansu na masurorin guda biyu ai ba su duka suke magana kan munafikai ba fa thalath ayatil akhira ayoyin ƙarshe na suratul munafiqun lil munafiqina ba sun sauka kan munafikai bane ka kenan ka cire guda nawa a ciki ma ka cire uku yanzu a ciki ma ƙara samun matsala wa kadhalika tauba fiha ayatin kathira cikin tauba akwai ayoyi masu yawa laisar fil munafiki ne ba magana take akan munafikai ba gano wannan da ke ku ayan farko ma bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikina fasihu fil ardi arba'ata ashhurin har aka tafi aka tafi aka tafi ba ma kan munafikan aka fara ba kan mushrikai aka fara jama'a mun gano wannan da kyau ina fara magana ya fara jahilci da ya ji maganin wancan malamin ahalus suna ya ji ya koyi karatu jama'a wannan kuskuren zai fada to raddin farko kenan wa mafhumu kalamihi huna in ka fahimci maganar shi anan annal ayat allati nazal fil munafiqin ayoyin da aka saukar ga munafikai mahsura fi surataini ina nufin sun takaita a surori ne biyu kawai wa haza khata'un akhar shi ma wani kuskuren ne faqad nazalat ayatin kathira awai sun sauka masu yawa fil munafiqina kan munafikai lesar fi suratayil madhkurataini ba cikin waɗannan surorin da ya ambata tauba da munafiquna kaɗai ba kama waradat bidhalika ayatun fil baqara an samu ayoyi da yawa sun zo a cikin suratul baqara wa ali imran da suratul ali imran wan nisa'i da suratul nisa'i wal ma'ida da kuma suratul ma'ida wa ghairiha min suwarul qur'an da wasu su ma kamar sota ƙitali ne, ko mun gano wannan da kyau ko? Wannan mala ya ce, Min hazil aya ala sabilil mithal, bara ɗan buga misali a ɗan wuce ba wa duka za a kawo ba. Ce, a bakara, tun daga aya na takwas har aya ta ishirin tana magana kan munafukai ne. Tun daga aya ta ɗari biyu da hudu zuwa ɗari biyu da shida tana magana kan munafukai ne. a cikin Ali Imrana aya ta 120 tana magana kan munafukai aya ta 154 tana magana kan munafukai wannan misali ne sotin nisa'i tun daga aya na 60 zuwa na 66 tana magana kan munafukai ne da aya na 72 zuwa na 73 suna magana kan munafukai ne da aya na 138 zuwa 146 da suna magana kan munafukai ne amma idan aya ta 41 da aya ta 52 da aya ta 53 duk suna magana kan munafukai ne amma ya ce wasurori guda biyu kaga da ya ji maganan wancan malamin ya je karatun addini wannan sharbaguwan zai yi kuma ana danna mai wani dal a farkon sunan shi washi doktor athani mala yace sharbaguwan shi na biyu zannuhu eh zatan shi annabna ubayyin ghayra bunu salulin wai ibnu ubay ba shine ibnu salul ba wa annahuma rajulani wa ya ɗauka mutane biyu ne wa inna ma huwa rajulun wahid mutum ɗaya ne wa huwa abdullahi bin ubayyi bin salolin shi sunan shi abdullahi ɗan ubayyu ɗan salol za'imul munafiqina shine commander in chief na munafikai wa ra'asum shine jagoran su fil madina a garin madina gaba daya kun gano wannan da kyau ko mutum ɗaya ne amma gaga saboda jahilci da ya je ya koyi tarihin can da aka gaya mashi zai fada cikin wannan bala'in ya ce bai da bukatan wannan ga bala'in da ya shiga na gaba kuma duk maganganun da malaman shi'a suke gaba ɗaya a irin wannan rajiman bilgaibi suke yin shi wannan bayani mala ya ce undur tarjamatahu ka duba tarihin abdullahi dan ubay dan salul wa tarafan min akhbarihi da wani bangare na labarin shi fi sirat ibn hisham a cikin siran ibn hisham a mujalladi na biyu a lamban shafi na 620 da shafi na 469 da shafi na 555 jama mun gano wannan da kyau ko kai an fi karfin shi ne fa don malamin da ke mai wannan raddin shi daktar ne da gaske shi za duk abin da za a faɗi sai an gaya mai ga wajen kuma ka je keke da keke za ka gani wa thalith taɓargazan shi na uku da ake mai raddi wa ba da hadainin rajulaini la ya ji donasman akhar ya ce alu suna gaba ɗaya ban da waɗannan mutum biyu da muka ji dama mutum nawa ne to wai ba su da wani ma munafiki ba su da sunan shi sai muka ce Allah ko fa haza min jahalihi al-murakkab wannan jahilci ne murakkabi kasa akwai jahili basidi akwai jahili murakkabi haka aka dora shi jahili ne dan dori wa azimu jur'atihi alal kalami biduni ilmin malai ce wannan mutum yana da karfin hali da yake magana irin wannan ba tare da ilimi ba wala tathabbutin kuma bebi ya tantance tabbatar da abin da yake faɗi falauraja hazil mujazib da wannan ɗan wuce gona da irin ya je ya binciki fi kalamin ila ashhur kitabin mutadawulin fisira ya bincika littattafan ma da suke gama gari ne a hannun mutane na tarihi da ya samu haka malice wa huwa siyatu ibn hisham shine sira na ibn hisham kowa na da shi lawaje da annal muallifa zai ga cewa shi wannan malami fi juz'i thani a juz'i na biyu min hazal kitab na wannan littafi ya kawo asma'a ta'ifatin kabira sunayen mutane masu yawa min almunafiqin daga cikin munafikai fi akthar min ashar safahatin sai da ya shafa wajen shafi goma yana zubo sunayen munafikai yadhkuruhum bi asma'ihim yana kawo su da sunayensu wa asma'i aba'ihim da kuma sunayen iyayensu mubayyinan ba'da ma nazala fi kulli wahidin minhum min alqur'ani yana tafe yana bayyana ayoyin da suka sauka akan wasu daga cikin su yana bayyana abubuwa da inda asalin magana ta samu asali duk an yi wannan bayanin da ya karanta sirar na ibnu hisham kadai zai je wannan cin jahilcin an ce je karanta tarihi ya ce bai bukatan wannan ga wannan da kyau ku shi ya nemi abin da zai malanta da shi zai ilimi malin ya karanta siya na ibn hisham mujalladi na biyu shafi na 548 zuwa 557 jama'a mun gano wannan da kyau ku malin ce kaga jahilcin shi na gaba haza ghairu ma zakarahu al-mu'arrikhun al-akharun malin ce kai banda ma kenan sunayen da wasu malaman tarihin da ba ibn hisham ba suka kawo والمفسرون في كتب التفسير da kuma sauran malaman tafsiri da suka ambata a cikin littattafansu na tafsiri don wasu ayoyin in an kawo sai a ce ayin ya sauka akan wana da wana da wana da wana daga cikin munafukai ne an ce je karanta littafin usulul tafsir ya koya ya ce bai bukatan wannan a hadisi annabi ya faɗo su da yawa kun gano wannan da kyau ko malaman sharhi malaman hadisi da suka sharhin hadisan sun faɗo su da yawa an ce je karanta ilimin hadisi ya ce bai bukatan wannan ba dole harka da jahilci ba jama'a kun fara gamsuwa da cewa wannan mutumin jahili ne eh da ya samu dace wa min jahalatul muallif al-kabira alice yana daga cikin jahilcin wannan marubucin jahilci babba qauluhu da yake cewa abdaltu sahaba al-munqalibina ala aqabihim na canza sahabban da suka ridda suka ja baya suka bar addini na watsi da waɗannan na canza su banyi da su amsalu muawiya sai ce kamar muawiya wa amr bin al-as wal mughirah bin shu'ba wa abi huraira wa ikrima wa ka'ab al-akhbar wa ghairihim min as-sahaba ash-shakirin na canza su da wasu daga cikin sahabbai na gargaru ya faɗi wannan magana a cikin littafin sun mata daitu a shafi na 158 gano wannan in ka duba naka littafin bugu ya sha bamban ka bincika za gani a fiye rasa don bugun yana sha bamban konawa da nake da shi sun mata daitu yana ɗan shan bamban da wannan na malan ɗin kun gano wannan da kyau ku amma yana nan a ciki wa hadhal kalam ma amma fihi min zaigin wa dalalin ba'idin malai ce wannan maganar nashi tare da cewa yana cike da bata da kuma karkata mai nisa ya bar addini kwata-kwata wasu ya tin radda alayhi fi mawdu'ihi amma za a raddi akan mun je wajen wannan maganar za a raddin ta ku raka mu je za mu haɗu abin da malai yake cewa kenan akwai inda ya ware zai raddin ta amma fa innahu mutadamminun li khata'in shani'in wannan magana tana kunshe da kuskure mai muni haisu adda ka'abal akhbar ta yadda ya kawo ka'abal akhbar mina sahaba daga cikin sahabbai wa inna ma huwa min tabi'ina yana daga cikin tabi'ai ne ai faqad aslama ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musulunta ne ma bayan rasuwan annabi wa qadimal madina fi ahad umar ya zo madina ne ma a zamanin umar radiyallahu anhu mal je karanta sirar alamin nubala a mujalladi na uku shafi na 489 wa haza mashhurun inda ahlul ilmi wannan shine bayanin da ya shara a wajen malamai lakinnal muallifa sai dai shi wannan marubuci bi jahalihi saboda jahilcin shi wa qafi mithl hadha al khata bi ko ya afka cikin wannan kuskure alfadih alfadih alfadihi alfadih mugun kuskure na jin kunya nan bai kamata a ce wanda ya kai matsayin dakta zai ci mutuncin sahabbai wannan abin ya kai gaban wasu daktocin masu son sahabbai ba ya irin wannan kuskure na abin kunya kun gano wannan da kyau ka kasa sa abu a cikin yadda ya kamata Allah shi kyauta ce jahili ne kawai in ji malam wa umuman malai ce to a takaice dai fa akhta'ul muallif addalata ala jahalihi kurakuran da shi wannan marubuci ta jani as-samawi yayi wanda ke nuni akan jahilcin shi wa qillati bida'atihi fil ilmi da kuma karancin ƙwarewan shi a cikin ilimi kathira suna da yawa wa inna ma subtu huna amthila malai ce anan ɗan misalai na kawo yustadallu biya wanda za a kafa hujja da su qabla tafsilar raddi alaihi kafin a zage kwanduwa na raddi a kan shi a gaba shi na gaya muku harkan tana gaba jama'a yanzu duk abin da aka ambata a baya kan san aka gani gangan jikin san yana ina sai mun tara gaba Allah ya sa mu dace wasu ya ce fi athna'ir raddil mazid min dalika mala yace a tsakiyar raddin da zamu yi mai zamu zo da wasu misalan insha Allah ta'ala jama'a kun fahimci wannan tayyib tun dama ce takaita zai ku thaniyan bayani na biyu da ya ce zai a kan shi gururuhu wa ijabuhu bi nafsihi ruduwa da ya yi da jin shi isasshe ne ka sa abin da ke cutar da hatta yanzu ƙananan ustazai kenan kun gano wannan da kyau ko shine mutum sai ya rudu da kanshi sai an sakan mai fagi ka bayyance wannan da kyau ko sai kuma ya kasa tafi da bagin a lokacin ne za a gane shin in garman doki ne ko kokotarin jaki ne ko kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ma'ala yace ittasamat shakhsiyatu shakhsiyatul muallif bil gurur al mufrid ma'ala yace shakhsiya shine yana bayyana kanshi da abubuwa na rudi wanda suka wuce gona da iri yana siffanta kanshi da su wal ijabi bin nafsi kuma yana cika baki da kanshi yadhharu dhalika min khilal hadisihi an nafsihi wannan na fitowa karara ne a lokacin da yazo yana bada labarin kanshi da kanshi wa tazkiyatihi li nafsihi da tsarkake kanshi da yake yi fi mawatin kathira a wajeje da yawa min kutubihi daga dukkan waɗancan littattafan nashi wa min amsalati zalika malai ce daga cikin misalan wannan qauluhu mutahaddithan an rihilatihi lil hajji yazo yana bada labarin tafiyan da yana aikin hajji lidhalika dhanantu anna allah yake ce to na sakankance anna allah huwa alladhi nadani allah ne kira ni wa hatani bi inayatihi ya kewaye shi ya kewaye ni da kulawan shi wa awsalani ila dhalika al maqam ya kai ni wannan waje alladhi tamutul anfusu wanda rayuka suna ta mutuwa donal wasulu ilaihi ba samu daman zuwa ba hasaratan wa raja'an suna ta damuwa suna fatan Allah madaukin sarki ya kai su bai kai su ba amma ka gani Allah ya kai ni ya faɗi wannan shafi na sha hudu cikin sun mata daitu wa yaqulu aidan wa inayatur rabbaniyya ukhra wani kulawan da kuma Allah maɗaukin sarki ya man ji'alat kullu man ya rani sai Allah ya samu wani irin karɓuwa ga duk wanda ya ganna wajen aikin hajjin nan min wafudin daga wannan baƙin da suka so ba su yawa daga garuruwa masu dama yuhibbuni sai ji yana sona wa yatlabu unwanin lil murasala yana ta neman address da PO box ina da email address ina da abubuwa ko ma ana kan facebook duk dai in bashi don mu rika haduwa ko duk wanda ya haɗu da shi ana ta gogoriyo saboda farin jini kowa na son waye gana da shi ya faɗi wannan wancan shafin na sha hudu a cikin sun mata da yato wa ya ƙulu mutahaddisan an wadu'ihi fi baladihi kuma yana mai ba da labarin kanshi ɓagoruwa sa kanka da kanka a irin a garinsu ma ya samu karbuwa kai ya ce wata addab shururati ya ce shahara na ta ƙetare hududa madinati ta wuce garinmu ila mudinin ukhra mujawira har garuruwan da ke kewaye da mu ma faƙada ya murrul musafir matafi zai zo ta garinmu zai wuce amma fa ya sallar juma'a sai ci birki ya sallan juma'a wa ya hudura tilka durus ya halarci karantar wanda nake yi wa ya tahaddathu biha fi mujtama'ihi in yaje garin sai ta bada labari kai Allah ya rufa mu asiri na je na halarci darasin tijjan as-samai wai wai wai kun gano wannan da kyau ko ya ta bada labari ya halarci ya ji karatu ya ji ilmu karanta shafi na 16 cikin sun mahata da yato waya qulu bai tsaya nan bai cewa yake wa basharuni bi anna sahibaz zaman sai sun bar labari mutane cewa shi ne wannan zamanin wa ya kusur bihi a sheikh ismail yana nufin shekul ismail ne ƙaristafa ne min bainin nas ya zaɓe ni cikin mutane da a kuna min hasatil hasa in zama na hannun daman shi wa tsara kalbi farahan bi hadal khabar raina ya cika da farin ciki saboda wannan labari wa bakaitu ta'athuran bi hadil inaya sai ni kuka sosai saboda wannan kulawa a rabbaniya wanda Allah ya man allaci ma zalat tarfu'uni wanda bata gushe ba tana daga ni fi maqamin samin daga matsayi na daraja ila ma huwa asma zuwa ga darajar wanda tafi wannan daukaka min hasanin daga abu mai kyau ila ma huwa ahsan zuwa ga abin da yafi wannan kyau ya faɗi wannan a cikin littafin sun mahata daito a shafi na sha bakwai فهذه بعض أقوال المؤلف في حديثه عن نفسه ما yace wannan wani bangare daga cikin maganan wannan marubuci ne da yake wasa kanshi wa tazkiyatihi laha da tsarkake kanshi wa kafa bizalika qad'an fir rajuli wannan kadai ya isa ma ya zama abun suka ga mutum in bai taɓa yin wani abu ba wannan cika bakin da korototo da kakaci da yayi ya isa ya zama mai aibi mun gano wannan da kyau ko wa naqasan fi dinihi kuma ya isa ya naqasa addinin shi wa ilmihi da ilmin shi wa aqalihi da da hankalin shi domin Allah madaukakin sarki yana cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimman ittaqa malam zai mana ruwan awoyi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba fasubhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum